الزهري عن طريق عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو على رجل سوى بزالة صلى الله عليه وسلم يأتي يجيره فإنه كل من الأنصار يجيبه على المدينة وهو يجد أخاه العالي شهد الله هنا يوزيه ويتفقى بالحياة وهذا كله يأتي هذا الشيء كيف تسكت تسكت كيف تسكت كيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالث الحياة والمنزل كلها تبع بالجبل ضروري من الإيمان وجاء في سوى أي بجنة ورثة كلها ورثة babban abin da zai zora su da tafarkin alheri sai zano a sannan komai ma zai ce shi ya sa kuma masu son su raba musulmi da addinin su ba inda aka san ba inda suka fi yin zuga irin cewa a bakkun yara na musulmi da aka san su taso suna kunyan na gaba da mata na musulmi da aka san su taso da kunya to so ake zugawa cewa ai kunyan nan wani gida humanci ne kowa sai dai ya kusin kafarsa ya abin da ya ga dama kakka ji kunya kowa kasance kowa don aka aka haka kuwa an an raba bayi da addini kafarci na alheri da yadda abokan ma mace faɗa ne idza lam tahsa ajratan layali wa lam tastahi fasna ma tasau wa fa'al ma tasau fala wallahi ma fil aiki khairun wa la dunya idza zahaba al haya'u ai wallahi mace ayata kunya to rayuwa gaba daya ba wani alherin da ya rage a cikin babban alheri a rayuwa a ce ana nan da kunya ya a ji kunya a ji kunya Allah a ji kunya bayan Allah to babu wannan babu ne wani sabuwa babu suna kadin Allah tabaraka wa ta'ala a hakkin wato waɗanda suke kafirai yake in kafiran nan suka tuba daga tarin da Allah da suke ga wani suke tarin da wani da Allah suka ga kuma suka kai da sallah sukan ba da zakka wa ba allo sabilan sannan ku tsare kan ku ce za ku kama su manne har ku bauta dan a sannan sun zamo ɗan uwanku musulmi حدثنا عبد الله بن محمد المفردي قال حدثنا ابو روز الحرمي بن حمارة قال حدثنا شعبة عن واجد بن محمد قال سمعت ابي يحدث عن ابن عمر واسمع فيما ياتي محمد بن زيد بن عبد الله ينا سنتر وهذا كان عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطوا هذا الشيء الله صلى الله عليه وسلم وعطوا ومن سؤال أقاتل الناس وأنت مرسوم وأجمتاني أكاي شهدوا أن لا يمكن ذلك سوء السوء با وانه تنسل شعبا فمسا إلا ألا با وأن محمد يدقنا سوى النبي صلى الله عليه وسلم منزوني لألا ألا نوى أيقوش ويقيم الصلاة كفاية تصير الصلاة زيد إنت أوقف تنتصار كلها بشيء تنتصار ويؤتي الزكاة وبعد الزكاة زيادة الزكاة وعند أساسي لا تنسنت أباس فإذا فعلوا ذلك إذا سك أيك تهكا أزموا لما أهل حقيقة سنكان الجنين تجزليني وأمواله لتنسيني إلا بحج الإسلام يقول بحج المسلمين كذا أن الحديث أنفتي توجيهي أكفت الصلاة أكفت الزكاة wannan ne ya sa malamai suka ce wanda yake tauhidi ya zauna bisa kafirci ko a yaƙe shi har a kashe wanda yake ma ya yaƙi Allah ɗaya ne ya yaƙi manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah yake sallah to shi ma sai a kashe wanda ya bar sallah hukuncin sa a kashe wanda yake ba da zakka shi ma uku zai min hukara za a karɓi zakkar daga gare shi ko da sai an yaƙe shi ko ko da wajen karɓar zakkar sai an kai ta an kashe shi kai dole a karɓi zakkar daga gare shi amma sauran rukunai na addini da ba a faɗa a wannan hadisin ba to malamai suka ce wanda ya bari ba a ce za a kai ga jallin a kashe shi ko a yaƙe shi ba akwai wanda suka ce wanda ya bar azumi ya zama yana bayyana sha a gaban jama'a a daure shi amma dai ba maganar a kashe shi wanda ya bar haji kuwa aka fi fitar imam malik cewa kai ومن ترك الحج فلا وعظه wanda yana da iko ya je ya haji ya ci zuwa to sai a kyale shi shi da Allah ba za a taba shi ba ba za a yi masa komai ba a kyale shi shi da Allah tabaraka wa ta'ala to in ya da haƙƙin ko ba da haƙƙin musulunci kamar wanda ya kashe rai shi ma a kashe shi in dai da gangan ya kashe ko kuma ya haji ko dukiyarsa ya taɓa ta wani to shi ma a ɗauka daga tasa ajiya. Yan sabu alallah bayan nan duk abin da suka aikata to samun tunanin wajen Allah Allah shi ne zai musu ta babu man kara inna al-imanu huwa al-amalu babu hujjar wanda yake ai imani shi ne tsaya a ayyuka mutum قول الله تعالى والله تبارك وتعالى يقول وتلك الجنة التي ورثتها بما كنتم تعملون wannan fa aljanna ce aka gadon muku ita saboda ayyukan ku da kirki a ce ayyukan nan na kirki sun sai sa bawa ya samu shiga aljanna a ce ayyukan nan na kirki su ne imani kenan wa qala ibnu ali ilmi yawa daga malamai sun ce ta'ala a fassara fadin ubangiji tabaraka ta'ala Ubangiji ya yi rantsuwa da kansa, Ubangiji ya yi rantsuwa da Ubangiji ka shi ne ko wallahi ko mun tambayi halitta gaba ɗaya to amma kano ya amaluna daga irin ayyukan da suke a rayuwarsu ta duniya kowa sai an tambaye shi aikin da ya a rayuwar nan ta duniya an kauli la ilaha illallah da ko amma kano ya amaluna fassararsa fadin la ilaha illallah wa kana a ubangiji tabaraka wa ta'ala yake مثل هذا فليعمل العاملون وين ذاتي أيتي بذاتي أيتي دون سامن إرن ون أيتي mutum ya yi shi don samun babban tsira shi ne tsira mutum a ce ya tsira da wuta daga wuta ya rabauta da aljanna wanda shi ne babban abu muhimmi da ya sa kowa da ya kamata a ce kowane bawa ko zama wajibi ma kowane bawa ya ce wannan ya fuskanta ba muhimmin aiki da yake gaban bawa irin aikin da zai kubutar da shi daga wuta ya sa shi shiga aljanna. Sayyidina Ahmadu bin Musa, Musa bin Isma'ila, kana Sayyidina Ibrahim bin Sadi, kana Abdul bin Sadi, Aikin ibn Usayyabi, ana bi Hurairata, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama su'ila cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an tambaye shi ayyul amali afdal a ayyuka wani aiki ne da ya fi kowane aiki فقال إن جعلنا صلى الله عليه وسلم يقول إيمان بالله ورسالة السيادة ألا بموضوع يفقه بأيدي إذا أتتوا ثم ماذا؟ ما الإيمان والعيش يوتي بيسعى فيكم قال وجعلنا يقول الجهاد في سبيل الله وآياتي بنتي مكاوى الدين الله mutum ya zo a tsayin daka don taimakawa addinin Allah. Ina aka ce himma ma za a bayan ya tufa don taimakawa addinin Allah ne yake ban su a titi ko ala da maza Allah ya ce hajjin mawaru haji wanda za a yi shi ya zamo abin karba wajen Allah. Wato hajjin da ba a yi rafatu ba ba a yi suku ba ba a yi zidalu ba a cikinsa. Akwai labarin za to zalimi kun ذلك يكون الإسلام على الحقيقة والحمد لله الله هو لمن أيوب الله
لم يكن الإسلام على الحقيقة babu idan ya zamo mutum da baki ne yake faɗan musulunci amma musuluncin nasa ba a haƙiƙa ba ne ma'ana bai shiga har zuciyarsa ba musulunci ya zama a bai shiga zuciyarsa ba yana faɗa dai musuluncin ne haka da baki to وكان الاستسلام ya zamo amma kuma a zahiri ya miƙa wuya ya miƙa wuya a zahiri
أمر الخوف من القتل koko wato saboda tsoron kada a ce an kashe shi shi yasa ya ce shi ya musulunta to menene irin hukuncin wannan لقوله تعالى saboda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce قالت الأعراب آمنا a larabawa wanda suke ba mazauna birane ba wato maza- mazauna ƙauyuka suna cewa su sun yi imani نعم kullum tu'minu ne da su a a har yau ku dan- ku kamfin nan ba ku yi imani ba ba ku karbi imani hakikaninsa ba domin imani yana nufin zuciya ta yadda a- da abu hakikanin yadda ko ko ba wannan ba ce ta samu daga gare ku da baki dai kun ba da gaskiya amma zuciyarku akwai sauran
walakin qulu sai dai ku ce aslamna ko kam dai kun ba da kai kun ba da kai amma ba abin hazzoci ba
fa idza kana ala al-haqiqati idan an samu musulunci bisa haƙiƙa huwa ala qawlihi jalla dhikru wasan nan sai ya zama dacewa da fadin ubangiji an matansa ya ke mama da yake inna dina 'inda allahi al-islam haƙiƙa addini karɓaɓɓe wajen Allah shine musulunci ba wani addini da Allah ya yarda da shi in ba musulunci ba نعم حدثنا أبو يماني إيه.
قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني آمر بن سعد بن أبي وقاص إيه.
عن سعد رضي الله عنه ya taɓo daga sa'ad ibn abi waqas ɗaya daga cikin mutum goma da annabi ya musu albishir da aljanna kuma shi ne ma a ƙarshe a wafati a wata ruwayar an ce wafati hijira ta hamsin da bakwai wata ruwayar kuma hijira ta hamsin da shida ya mutu dai kusa da madina wato a gidansa kusa da madina kamar mil goma daga madina kuma aka ɗauko shi aka kawo har madina aka binne shi shi sa na biyu kasin dinna a cikin buhari yana da hadisai har guda ishirin
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bai wa wasu jama'a al- ya- yi musu kyautoci daban-daban
وسعد جاري alhali sa'ad yana zaune a wajen
فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kyale wani mutum bai bashi komai ba manzon Allah ya kyale mutumin nan bai- ba tare da ya bashi komai ba وأعاده إلي sa'ad ya ce a gani na ai duk ya fi su, ya fi kayatar da ni fiye da duk waɗanda aka ba din ya ga wanda yake ya fi kayatarwa ake ganin kamar addininsa ya fi amma kuma ba shi aka ba ba aka ba wani to فقلت يا رسول ya ce الله ya rasulallahi ما لك عن فلان me ya hana ka ba wane me zai sa ba za a ba wane ba ووالله إني لأراه مؤمنا ni wallahi ina ganin sa mummuni ne har zuci yayi imani فقال manzon Allah ya ce أو مسلما ko dai a zahiri ya ba da kai amma ka tabbatar har zuciyarsa haka abin yake
فسكت قليلا ne shiru aka ɗan jima kaɗan
ثم غلبني ما أعلم منه sannan abin da na sani game da wannan mutumin ya sake ɗauka ta
فأسلم قال ya sake komawa ga faɗar maganar da na faɗa da farko فقلت ya ce ما لك عن ya فلان rasulallah me yasa ba za a ba wani ba فولي na fa wallahi na rantse da Allah ina ganin sa mummuni ne ina ganin sa ai mummuni ne فقال sai manzon Allah ya ce أو مسلما ko dai musulmi ko dai a zahiri ne yake ya ba da kai amma zuciyarsa ka san har- zuciyarsa
ثم غلبني ما أعلم منه na sake yin shiru dai aka jima sannan abin da na sani game da wannan mutum ya sake ɗauka ta فأسلم قال na sake komawa ga maimaita maganar da na faɗa da farko وعاد رسول الله maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kuma ya sake bani amsa irin wadda ya bani tun farko ثم قال sannan maza Allah ya ce يا سعد sa'adu إني لأعطي الرجل hakika ni nakan ɗau abu in bayar ga wani mutum وغيره أعد إلي منه alhali waninsa ya fi soyuwa zuwa gare ni fiye da shi saboda shi yana da raunin imani ta yi in ba a bashi din ba shi kenan ma ya ɓace gaba ɗaya to wannan yake sawa sai a ɗauka a bashi dan dai a jawo hankalin sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina ra'ufur rahim نعم ba ma bil mu'minina ba rahmatan lil alamin ne shi yasa baya son abin da zai jawo wani ya ɓace yanda duk za a yi a jawo hankalin mutum sai a yi kokari a yi haka din dan a jawo hankalin nasa ya karbi gaskiya ko ya zauna bisa gaskiya to خشيت أن يكون dan tsoron kada Allah ya kifa shi a cikin wuta
باب إنشاء السلام من الإسلام wato wannan hadisin aka ce ya kunshi ma'anoni da yawa yana cikin wannan ma'anonin da ya kunsa cewa idan kana da kyakkyawan zato bisa abu dan ka rantse ba a ce ai kayi kafara ba ko sai kayi kafara tunda dai shi a sa'adu da iyaka ganin sa mutumin nan mummuni ne amma maza Allah yake shirye da shi cewa to musulunci mutum ana iya ganewa amma imani abu ne a zuci ba shiga kai zuciyar mutum ba balle har ka tabbatar shi ne illa iyaka sai dai kyautata zato da musulmi wanda duk ta ga ya tsaya aiki na musulunci to ka kyautata zaton cewa har zuciyarsa haka ne yake amma kuma ta za a yi tabbas ai sai wanda yake ya san zuciya sai wanda yake ya san zuciyar haka nan kuma wannan hadisi ya kunshi cewa in ka ga babba ko wanda yake shugaba ni wani abu da kake ganin wani hakan ya fi to ba laifi dan ka faɗa masa inda gashi sa'adu da ya ga cewa kamar yanda aka ya zamo shi wannan mutum ba a bashi ba ai ba haka ya fi ba ya faɗa wa manzo sallallahu alaihi wasallama sai da manzon Allah ya nuna masa cewa to ai ga dalilan da suke sa ai irin wannan haka nan kuma wani hadisi ya kunshi cewa don dukiya da take baitul malin musulmi sarki ya ga yayin da ya fi dacewa a kashe ya kashe don kokarin taimakawa addini ba a ce me yasa yi haka ba matukar dai ba ya bi wani son zuciyarsa ba ne don an ɗauka an ba wani ba a ba wani ba ba a ce to me yasa aka yi haka ba me yasa aka yi haka ai in gaskiya ake sai a daidaita a ai ana duban maslaha ne in aka ce za a daidaita din wata maslaha sai ta iya tserewa sai ta iya kubucewa garin haka shi yasa koyaushe ana kokarin a dubi maslaha ne a abin da zai tabbatar da maslaha to
باب إفشاء الإسلام من الإيمان babin cewa yaɗa musulunci yana daga musulun yana daga imani wato yaɗa sallama to yana daga alama cewa me haka ɗin musulmi
قال عمار ne amma rubin yasir ya ce ثلاث من جمعهن abu uku wanda ya tara su فقد جمع الإيمان hakika ya tara imani akwai wasu abubba uku wato amma rubin yasirin yana cikin waɗanda suka karɓi musulunci tun farko kuma waɗanda suka yi fama da cutar musulmi ya yi fama da cutar musulmi yadda sai dai su labani yake faɗa eh, lafa kalbi alal walidi adil eh, alal waliyi adil ya kazani iz alu yasirin usra'u Ah, shi ane masa alkunya da abul ya kazani ane masa shi amma rubni ya sirin alkunyarsa abul ya kazani نعم Ah, to da shi da mahaifiyarsa da mahaifinsa duk sun yi fama da cutar kafirai mahaifiyarsa har shahada ta yi a hannun kafirai tun farko farkon musulunci kuma shi kansa amma rubni ya wato an kashe shi a yakin siffin hijira ta talatin da bakwai to shi ne ke cewa akwai wasu tadodi uku ɗabi'u guda uku wanda duk ya haɗa ɗabi'un nan uku to ya haɗa imani
الإنصاف من نفسك na farko kai adalci daga kanka duk haƙoƙin da ka san wani yana da su a kanka ka baya kaka nuna son kai barin son kai babbar alama ce ta imani mummuni ba za a same shi mai son kai ba Allah daman yana faɗa cewa wa ala an fusukumu awil walidaini wa laqrabi magana ta adalci magana ta gaskiya a tsaya a tsai da ita ko da maganan nan ta shafe ka ko da ta shafi mahaifanka ko da ta shafi yan uwanka danginka a tsaya a tsaye da gaskiya duk mai haƙƙi a tabbatar an ba shi haƙƙinsa kada son kai ko son dangi ko son wani ya sa a nemi a danne haƙƙin wani a a duk mai haƙƙi a ba shi haƙƙinsa to haka tana daga alamar imani
وهو السلام abu na biyu ba da gaisuwa ga halitta gaba ɗaya duk mummunin da ka gani ka san shi ko baka san shi ba dan uwanka ne ko ba naka bane kai masa sallama nan da aka ce alam ya nuna da halitta ma har musulmi har wanda ba musulmi ba da musulmi da wanda ba musulmi ba to amma akwai wasu dalilai da suke nuna cewa maganar ta ke ɗanta da waɗanda suke musulmi a musulmi ne ake bukatar a yi musu sallama illa iyaka yadda malamai suke faɗa idan ya zamo shi kansa wanda yake kafirin aka ga yi masa sallama zai iya jawo ya musulunta to haka ɗin dan an masa da wannan niyyar ba laifi kamar yadda ko da an yike ne gare shi dan a jawo hankalinsa ya karɓi musulunci ba laifi in ji malamai walil maili aulil mali yahudamu kafir walil maili lil islami in kama uzaru kafiri dan ka nemi abinci ka yi masa hidima ya biya ka don neman abinci ne wannan illa iyaka akwai gurare da aka ce a nan kai masa hidimar ya ya zamo karahiya akwai inda mata ya zamo haram yadda mai mutasar ke faɗa ka bai'in wa ijaratin li'idihi yana cikin abin da yake karahiya kai musulmi ka saiwa kafiri ka siyarwa da kafiri kaya wanda kafirin nan zai amfani da kayan ne don idinsa kamar zai amfani da kayan don kirsimeti ka siyarwa kana sai da tantuna ko kana sai da kwano ko abin rufi ka siyar musu don wajen da za su yi taro na nuna kirsimeti to wannan karahiya ne haka wato ko kuma su ɗauke ka kai musu aiki irin wannan to shi ma karahiya ne ka bai'in wa ijaratin liɗiɗihi yadda shi ne mutasar yake faɗa a aulil mali walil maili aulil mali yahudamu kafirun walil maili lil islami in kama yi uzaru kai musulmi in ka miƙe tsaye don ka nuna wa kafiri kana haba haba da shi don ƙoƙarin jawo hankalinsa ya karɓi musulunci to wannan ma ai hanzari ne yin hakan ba zai zamo laifi ba yin hakan ba zai zamo laifi ba to wajen saƙunan ikitari da kuma abu na uku shine ka tsaya ka ciyar alhali kai kanka da kyar kake kaiwa kai kanka ba wadata ce da kai ba a hannunka amma tare da haka wannan dai dan guntun abin da yake hannun naka ka raba ka ba hawani to wannan alama ce ta imani wanda ya haɗa wa'annan abubuwan guda uku to ya haɗa imani ya tara imani gaba ɗaya shi ne yin adalcin mutum ya adalci ko da haƙƙin a kansa yake to ya tabbatar ya kubutar da haƙƙin nan daga kansa ya bayar ga duk mai haƙƙi sannan kuma yin sallama ga dukkan musulmi sannan kuma wato ciyarwa ko da a halin da da kyar ake kaiwa da kyar ake kaiwa kanka ce ni ma da da kyar nake kaiwa yaushe har zan kula da sai na taimaka wa wani oh ka dubi cewa ai Allah ya faɗa wanda ko huwa asdaqul qa'ilina wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin ai Allah ya faɗa ya abin da ka ciyar to ba makawa sai ya mayan ma da shi to ka duba ka cewa to ai watakila ma ni wannan shine hanyar in fita daga halin da nake ciki dan kaɗan ɗin da nake da shi ringa bayarwa har ga wani in daure in bayar har ga wani sai zama sarrafin ma fita daga halin da ake cikin arzikin ya zama ya yi yawa ni arzikin sai ya zama ya yi yawa sababin haka ake cewa akwai wani bawan Allah yana ta addu'a Allah ya masa buɗe Allah ya masa buɗe ni wannan addu'a ya wannan ya wannan rannan dai sai aka turo mala'ika gare shi ka ce to bawan Allah arziki dai za a yi ma amma ba fa dukkan rayuwarka ba rabi za a yi ma shi yasa in ka fi so a yi ma a rabin rayuwarka na farko in yanzu nan gaba za ka shekara arba'in ne to za a arzikin a shekara ishirin amma bayan nan za ka tsiyace ko kuma yanzu ka ci gaba da zama shekara ishirin din a tsiyace amma ishirin ta ƙarshe za a yi ma arziki wanne ka fi so to shi akwai wata matarsa da yake matuƙar ƙauna sai ya je wajen ta to ke kin ji abin da ya faru sai ta ce da shi ka ce ai ma yanzu sai ce ko halin ku kenan mata ai mana yanzu mu zo mu karshe mu tsiyace kuma a rasa ya za a yi karshen ta ma ki rabu da ni idan ki kai je ka ce ai ma yanzu ta tsaya tsayin daka sai ce to ai masa yanzu ai masa yanzu shi kenan arziki ta zuwa ta ko ina sai matan nan tace da shi to kaga arzikin nan da ya zo a ciyar a ba almajirai a ba miskinai a ba marayu a ba duk wanda aka ga yana bukata ai ta yi shi kenan ya kama wannan da aka samu rabin ya zo ba sai aka turo mala'ika wajensa ba to bawan Allah Allah ya ce wannan ragowar ma haka dai za ka ɗore da arzikin tunda dai wancan din da aka baka ga abin da kai a ciki ga abin da kai a ciki shi yasa ragowar rayuwar ta kama duk da arzikin za ka yi tunda a wancan rabin da aka baka ka kula da bayan Allah ka tsaya ka kula da bayan Allah shi yasa to yaushe ka kula da bayan Allah Allah zai kyale ka ai mutane su ne da kansu suke toshewa kansu hanyar samu wajen Allah mu ne da kanmu muke toshewa kanmu hanyar samu wajen Allah saboda matukar ka kula da bayan Allah to ai Allah subhanahu wata'ala ya san me kai bayan nan din da ka gani na Allah ne kuma yana yana sane da su kuma yana kishin su domin shi Yesu to
حدثنا قتيبة حدثنا الليث
wato shi hadisin nan da ya gabata mawqufin nan hadisin nan da iyakarsa sahabi wanda wajen malaman hadisi da yawa kamar sa za su ce daman ko da yake mawqufi ne lafzan amma marfu'un ne hukuma tunda magana ce da take ta wuce a ce amma rubni ya shirya faɗa ta gaban kansa wa ma ta wa misluhu bil ra'ayi la yuqalu iz an sahibin ma humila نعم to kuma shi buhari ya kawo hadisin ne mawqufin nan mu'allaki to amma imamu ahmad ya fidda shi da isnadinsa cikakke hakanan bazzaru ya fidda shi da isnadinsa cikakke hakanan abdurrazzaki hakanan kuma dabarani duk wa'annan sun fidda hadi- hadisin nan na ammar ibn yasir a hadisin nan mawqufi na ammar ibn yasir haddathana utaybatu نعم wato kutaybatu ibn sa'idin yana cikin manyan malamai na hadisi wanda yake ya karba daga wajen manyan malamai kuma a mafi yawa a masu littattafan nan guda shida duk sun karba a wajensa ya daɗe a raye don sai da ya shekara 90 a duniya an haife shi jira ta 150 iya fati jira ta mai tan da arba'in yana cikin manyan almajiran imamu malik duk da cewa san da imam malik yawa fati kamar yana saurayi don yana ɗan shekaru 29 to قال حدثنا الليث wato na sun misalin malamin nan babba na misira wanda ya wafati hijira ta ɗari da saba'in da biyar عن يزيد بن ابي هذه an abil hairi an abdullahi ibn amr ya kaba daga abdullahi ibn amr ibn al-asi ɗaya daga cikin abadilatul arba'u wanda shine ma na farkon sa a wafati
ان رجلا سال رسول الله صلى الله cewa عليه وسلم wani mutum wasu da yawa daga malamai da suka yi littafi a mubhamat suka ce wannan mutumin abu zarri ne abu zarri ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama اي الاسلام خير a cikin musulunci gaba ɗaya ko a ɓangarorin musulunci ayyuka na musulunci wani abu ne ya fi
قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce تطعم الطعام ai duk abin da ya fi a tsare-tsare na musulunci shine ka ciyar da abinci ka ba mabukata abinci ya fi a ce ka zauna kana ta sallah ko kwana za ka yi. ya fi a ce kenan ka zauna kana ta azumi in ɗorewa za ka yi ba za ka sha ba ka tsaya ka ciyar da abincin nan ya fi
وتقرأ السلام ka karanta sallama ka yi sallama ga wanda ka sani وولوا سعيد da ma wanda ba ka sani ba matuƙar da musulmi ne to ka ka gai- ka gaishe shi in ana haka kaga za a zauna lafiya da juna in ana ci da abinci ai za a yi maganin talauci Eh, babban talauci a mutum ya rasa abinci don akwai masu ciyarwa mutum ba zai rasa abinci ba sai ya zamo ba dai ta abinci ba in an fi karfin abinci ko ai an fi karfin muhimmin abu a rayuwa to kuma ya zama duk wanda aka gani za a yi sallama yaushe za a zauna da kullin juna abin da yake kawowa ai rashin sallama to
باب كفران العشير wato wannan hadisin shi buhari ya fidda shi har waje uku eh, har waje uku to ah, wannan babi ne game da bayani akan butulcewa abokin zama rashin godiya ga abokin zama musamman mace ta ƙi yin godiya ga mijinta kullum sai dai bai kai kaza ba ba kai kaza ba ai ni ba kai min kaza
wa kufran duna kufrin da kuma cewa shi kafirci hawa hawa ne akwai kafircin da yake ya fidda mutum daga musulunci akwai kafircin da shi baya fidda mutum daga musulunci illa iyaka za a ce mai shi yana da laifi babba amma dai ba wai ba musulmi ba ne to shi an abi sa'id al-khudri akwai hadisin da ya zo a wannan babin daga abi sa'idul hudiri na'am radiyallahu ta'ala anhu wato ɗaya daga cikin mutum bakwai da suka ruwaito hadisi fiye da guda dubu a abu sa'id al-hudari ya ruwaito hadisi sama da guda dubu to ya hadisin nan kuma nan gaba shi buhari zai kawo shi a kitabul hairi Ah, daga annabi sallallahu alaihi wa sallama
حدثنا عبد الله بن مسلمة Ah, wato Abdullahi Musulun mutum ƙalabi yana cikin manyan almajiran Imamu Malik wanda suka ruwaito muwaɗa daga gare shi kuma malami ne na su Buhari su Abu Dawuda shi yasa wannan hadisin da za a kawo na muwaɗa ne to عن مالك mm, عن زيد بن أسلمة Mm.
عن عائشة بن يساري Mm.
عن ابن عباس قال ah, Abdullahi Abbas ne ce قال النبي صلى annabi الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce أريد النار an nuna mun wuta Allah ya nuna mun wuta فإذا أتوا على النساء abin mamaki sai na ga mafi yawan ƴan wuta ashe mata ne mata su ne mafi yawan ƴan wuta me yasa ko su ya zama sun fi kowa yawa a wuta saboda suna mutuncewa eh, ba su da godiya
Ila aka ce da shi aya ka kurna billahi ya rasulallah matan nan da kake suna mutuncewa kafirta suke da Allah babban mutunci suke shine kafircewa da Allah gaba ɗaya kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ka kurna al'ashi A'a ba wai kafirci da Allah ba suna butulcewa abokin zama
wa ya ka kurna al'insa suna butulcewa duk wata kyautatawa da aka yi musu duk kyautatawa da kai musu ba ka kubuta
lau a santa ina in dawo nadda da za ka zauna ka ringa kyautatawa wata a cikin su tsawon zamani kuma armin ka shay'an sannan ta ga wani abu guda ɗaya da bai dace da yadda take so ba ko ta ce tana bukata ba a samu ba a sannan kala sai ta buɗe baki ta ce ba a yi kuma kan hajji ai kai duk zaman da muka yi da kai baka taba aikata min alheri ba ni baka taba kyautata min ba to babu ma'ashi ne a wurin jahiliya to babin cewa alma'asi ayyukan sabo min amrin jahiliya wato ayyukan sabo da manya da ƙanana duk wato shi wani hadisin da ya gabata sai zama duk wanda suka zo a isnadinsa in ba shi abdullahi bin abbasin ba duk mutanen madina ne abdullahi bin maslamata mutumin madina ne imam malik shugaban mutanen madina ya dora aslama cikin manyan malaman madina a ɗan ya tare shi ma haka ta shi abdullahi bin abbasin ne kaga a makka ya fi zama da ɗa'ifa to
da babu ma'ashi ne a wurin jahiliya ba babu cewa ayyukan sabo da ƙanana da manya duk suna daga lamuran jahiliya wala yi kuma sai ba a bin suka ne ba amma wala yi kafaru ko wala ya kafuru ɗayan biyu Eh, akwai wayar wala ya kafuru sahibuha wanda ya aikata saban ba a cewa ya kafurta bai tika biya don ya aikata akwai kuwar wayar wala yi kafaru sahibuha ba a cewa wanda ya aikata ta ya kafurta bai tika biya don ya aikata illa bi shirki shi yasa ba kamar hawarijawa ba hawarijawa su suna ganin ai duk wanda ya aikata kabira to ya kafirta da ne ta zulawa kuma sai suka aro daga maganar su illa iyaka su suka yi maganar wata gyara gyaran da bai da wata ma'ana domin cewa suke a in ya ai- in musulmi in mummuni ya aikata kabira daya bai tuba ba to ba za a ce ya kafirta ba amma kuma shi ba musulmi bane shi yasa su suka kawo wani abu da suke kira almanzilatu bainal manzilatai matsayi da ke tsakanin matsayi biyu akwai matsayin imani musulunci akwai kuma matsayin kafirci to akwai matsayin da yake tsakanin nan a wajensu shi ne wanda yake shi musulmi ne amma ya aikata babban zunubi bai tuba ba to sai a ce yana manzilatu bainal manzilataini illa iyaka da su da hawa jawan duk sun rabu cewa kamar wannan in ya mutu ya wuta za shi kuma in ya je wuta har abada ba zai taɓa fitowa daga gare ta ba shi yasa su a wajen su suna ganin ai duk wanda ya mutu yana mai saɓan Allah to ba makawa wuta za shi kuma in ya je ba magana fitowa wato ahlus sunnati ko suka ce a'a yanda Buhari ya faɗa a nan wala ya kafuru murta wala ya kafaru ko wala ya kafaru sahibu hadir tikariya wanda ya aikata babban zunubi ko da babban zunubi ne ma ba za a ce ya kafurta ba ni musulmi ne illa iyaka za a ce yana sabo kuma in ya mutu bai tuba ba shikenan lamarinsa za mu fawwara zuwa ga Allah in Allah ya so ya gafarta masa in ya so ya shigar da shi wuta amma ko da an shigar da shi wuta bayan da za a ce ya dawoma a cikin wuta yanda ibnu abi zaid yake fada a risala waja ala man lam yatub min al kaba'iri sa'iran ila mashi'atihi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man aqabahu binarihi ahrajahu minha bi imanihi fa adhalahu jannatahu ba makawa mummuni bayan da za a yi dawoma a cikin wuta yanda ya mujahar tahir sai da ibrahim lagani yake faɗa wa man yamut wa lam yatub min zambihi fa amruhu mufawwarun li rabbih wa wajibun ta'zibu ba'ari ne taka kabiratan sunnal hulud bishtanab to saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama innaka mur'un fi ka jahiliya da yake da abu gari hakika kai mutum ne da har yau akwai irin ɗabi'un jahiliya tare da kai
wa qaulillahi wato abin da ya faru har shi manzo ya faɗa wa abuja abun zarri wannan magana rashin wato rashin fahimtar juna ne aku tsakanin abu zarri da wani mutum to shi mutumin nan mahaifiyarsa baka ce sai abu zarri ya ce yo kai da mahaifiyarka ma take baka sai manzo Allah ya ji magana ya ce ah Abu Zar ashe har yau kai da ragowar ɗabi'un jahiliya tare da kai za ka aibata shi da uwarsa ai ka sani musulunci ba fari ba baki a musulunci tsoron Allah kawai tsoron Allah kawai to shi ya sa tun daga sannan kuma Abu Zar sai ya zama ya fi kowa tattausawa ga dukkan musulmi ya fi kowa tausayawa ga dukkan musulmi kowane iri ne to وقول الله تعالى kuma saboda fadin Allah tabaraka wa ta'ala إن الله لا يغفر hakika ubangiji baya yafe baya gafarta a tare da wani da shi ويغفر ما دون ذلك لمن amma yana gafarta abin da yake bai kai haka ba ga wanda ya so gafarta masa
حدثنا سليمان بن هاشم Mm.
قال حدثنا شعبة عن واسم الآدمي Mm.
عن معروف بن سويد قال لقيت أبا ذر بالرمل yace na gamu da abazarin a rabza sunan waje ne wato wanda shi abu zarin ya tare a wajen
وعليه ظلته ga alhali yana sanye da tufafi وعلى غلامه ظلته yaron sama yana sanye da tufafi kamar nasa a ga yaro ga mai gida kuma duk tufafi iri ɗaya فتعفوا عن yace ذلك a abun zari ya haka kuma da kai da yaronka a ce duk irin tufafi ɗaya za ku sa فقال sai abun zari yace إني تعلمت رجلا mun samu an samu rashin fahimta tsakanina da wani mutum فأيرته بقلبي na aibata shi da mahaifiyarsa فقال النبي sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ni يا أبا kai a bazari ذر in ka aibata shi da uwarsa cewa uwarsa baka ce إنك امرؤ فيك kai kan mutum ne har yau da ragowar ɗabi'un jahiliya tare da kai
إخوانكم خوالكم ai wa'annan bayi ko da baƙaƙe ne yan uwanku ne wanda Allah ya ni- yi ni'imta ku da su ku su yi muku hidima amma ba wai don kun fi su ba
جعلهم الله تحت أيديكم ubangiji ya sanya su ƙarƙashin hannunku
فمن كان أخوه تحت يده wanda Allah ya sa ɗan uwansa na ƙarƙashin hannunsa فيطعمه مما يأكل ya ya ciyar da wannan bawan nasa ko yaron nasa irin abin da yake ci
ويلبسه مما يلبسه ya tufatar da shi daga irin abin da yake tufatarwa irin tufar da zai sa to shi ma bawan ko yaron ya sa
ولا تكلفوه kakku ce za ku ɗora musu abin da ya fi ƙarfinsu
فإن كلفتموه in kun ɗora musu aikin da yake ya fi ƙarfinsu فأعيدوا ko kuma ku tsaya ku taimaka musu kaga da mai gidan da yaron duk an tuɓe ana aiki to a wannan wato shi ne tsarin musulunci yasa mutum ko yaro ne da shi kenan ya tsaya ya kyautata masa kar ka ringa duba irin yadda so da yawa ake samu musamman a rayuwa irin ta hausa sai mutum ya riƙe yaro shekara da shekaru amma kwatarar ƙarshen ta kullum sai dai ya za a danne yaro ba za a buɗa masa ba ma a ce shi ɗinnan ya zama wani abu a'a kullum in ma aka ga alamar mai fahimta ne to wasu sai a sanya za a yi masa koratsiya kuma ya wayi gari bai da komai ya wayi gari bai da komai sai a samu wasu ƙabilun ma wanda su ba musuluncin tare da su amma har sun fi masu da'awar musulunci wajen irin wannan sai ka yaran su suke musu hidima zuwa wani lokaci kokari suke su tsora yara to abin da ya dace kenan a yi yadda wannan hadisi yake koya mana cewa dan ka ga wani yana karkashin ka kar ka ɗauka dan kai ka fi shi wajen Allah ne ka ɗauka ka ɗauke shi a matsayin ɗan uwanka irin abin da ka ci ka tabbatar shi ma ya ci irin abin da ka sa ka tabbatar shi ma ya sa kuma kakka ɗora masa aikin da yake ya fi ƙarfinsa to alhamdulillah sun tashi babu wani ɗaya fita ne yanzu ne na babu wannan babu ne wani ƙari fasari minan mu'mini na suka yi kwasu bai na umma a cikin bayanin cewa a wato a ce wani da ce akan yi amfani da kalma a hadisi wadda take nuna kamar cewa wanda ya kaza ya kafarsa amma ba wai ana nufin ya fito daga addini ba saboda hujja akan wannan aya ta qur'ani da take cewa wa in da ifata da ne ne ne na kafata ne in an samu kungiyoyi biyu daga cikin musulmi sun yaƙi tsakanin su sun yi faɗa tsakanin su da asalin ne bai na hula da yakin ku kun musulmi ku gyara tsakanin su ku kokari ku sun tsakanin su to فسماهم المؤمنين ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambace su mummunai a ce wannan faɗin da aka da tsakanin su ba wai ya shafe imanin su ba duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa قتال المسلم كفر أي هذه السوري أي كافر كله أما أن كافر كله أي كافر كله أن يتكذب الدين ده نعم حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا عمار بن زيد حدثنا عيوب ويونس عن الحسن عن الاحنف بن قيس قال يا كذب أهل بن قيس قال أهل بن قيس يسوع ذهبت لانصر هذا الرجل na haka su zai ita da su wannan mutumin yana nufin saye da na ali radiyallahu ta'ala anhu na tafi zai ita mata sayi da na ali radiyallahu ta'ala anhu نعم فلقيني ابو بكر كان sai abu da sarauta ya tare da hanya فقال اين تريد؟
yake gani ina za ka ina kake nufin tafiya قلت nake انصر هذا الرجل ina so in je ne in taimaki wannan mutum ɗan uwan annabi sallallahu alaihi wasallama ɗan amin annabi
قال ارجع sai yake gani koma
اني سميت رسول الله abin da yasa nake ma da koma dan na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana cewa اذا التقى المسلمان بسيفهما idan musulmi biyu suka ga mutuna yaƙi da juna da ta kubbansu wannan ya ɗaga takobinsa yana taron wannan wannan na ɗaga nasu takobin yana taron wannan نعم فالقاتل والمقتول في النار to da wanda ya kashe da wanda aka kashe duk suna cikin wuta amma da wanda ya kashe da wanda aka kashe duk suna wuta
فقلت يا رسول الله mace ya rasu da layi هذا القاتل shi wanda ya fita don an ce zai shiga wuta to ai ba mamaki ya kashe musulmi ne wanda kashe musulmi don an ce zai shiga wuta ai ba mamaki
فما بال المقتول me yasa fa ma ba ni magafi ne me yasa shi ma wanda aka kashe aka ce ne shi ma wutar za ce
قال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake انه كان حريصا على قتل ai صالح abin da yasa niyyarsa aka duba aka san shi wutar yana kwaɗayi yana sha'awar ya ga ya kashe abokin yaƙinsa alhalin ko musulmi ne a shi yakan sha'awar kashe musulmi ko fitar da musulmi kamar fita ne daga addini Ah, ba a ce gaba ɗaya ba ba ya fita daga addini ba amma dai kamar haka ne kuma zai iya saboda hawa bawa ya shiga wuta ko da bai cutar din ba babu jirgin nuna duniya ya ce buhari ya sace fidda mai hadisi a siyabin fitani haka na kuwa ina muslim tsaro dawo da da sa'in da sun fidda wannan hadisi kuma wannan hadisi ya tsinci tabi'ai guda uku wanda wannan ya rauke daga wannan wannan ya rauke daga wannan haka ne da ayyubu tekiyani tabi'i ya kuma ya karɓo hadisin daga hassanin basari dukkan samadi da zaidin da ya karɓo hadisin daga aikin tukiya ne shi ma yana cikin tabi'ai ƙanana shi yasa ya ƙunshi tabi'ai har guda uku to babu wannan babu ne zulmun duna zulmi ko kuma shi kanta alifin ne kai su shi ma tabi'i ne ko da ke ko zamanin annabi yana nan kuma an ce na fi zamanin annabi ya musulunta amma ko bai sami ganin annabi ba shi ya sa tabi'i to babu wannan babu ne a cikin cewa gulmin nuna gulmi yan zalincin bai san wani zalincin ba zalincin duk gaba ɗaya abin a guda ne amma kuma zalincin mai hawa hawa ne akwai wanda nunin ya kai inda ya kai matuƙa ya fi tsanani أنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء كهويني قال حدثني بشر بن خالد أبو محمد العسكري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله لم تقل إبراهيم النهائي في كل العلقمة في كما wato daga Abdullahi bin Mas'ud na'am qala yake لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم yayin da ayar da take cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin kisauta waɗanda yake sun yanke imani ba su tsaya sun ɓata imanin su ba da aikata wani aiki da ya aminci ke ila ita na yanayi waɗannan su ne aminci ya tabbata gare su su ne su amince a ranar lahira yawan mutaji hakika sun kwanci ne
قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه Wannan ayar ta kyauta, sai sabon manzo sallallahu alaihi wasallam suka nuna cewa أينا لم يزلم nasahu ya yi asiri da ya zalunci ba, ya yi asiri da zalunci kansa ba. In an ce duk wanda yake ya yi zalunci ai ba a cikin aminci ke a cikin nan cikin mun zama tun gaba ɗaya mun ba wannan ke cikin aminci.
فأنزل الله Sai Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar da إن الشرك لظلم عظيم hakika tare da wani da Allah shi ne babban gani gani shi ne mai girma shi ne ta a ce a nan bizirne ana nufin istiraki tare da wani da Allah نعم Thank you.